بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له kaga ومن يضلل فلا هادي zai له ma amfani ko ci ko kai واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawar ma a wannan dare na asabar wanda shi ne dare ishirin da biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sana ta man datar ma ba ta wanda kuma shi ne daidai da ishirin da ɗaya ga watan miladiya haifar annabi isa ta maryam alaihi wassalatu wassalam dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka masallacin sabon kwanta dingi a karamar hukumar dingi a bautin najeriya za mu tashi aya ta talatin da biyu a cikin suratul nur muna da tambaya biyu na Assalamu alaikum. Malam, an ce idan mutum ne bayan wasu kwanaki zai yi tuta za su fara ta a cikinsa. malam su da gaske ne idan mutum yana kan tattalin taura da daddare kunton galara da daddare sun ga mutum cikin galara cewa gaskiya ba sani ba
Allah ban sani ba abinda dai na sani dai manzo Allah ya ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadul anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin duk wani annabi dan an binne shi to haka ma kuma bayan Allah na gari akwai waɗanda bayan Allah ya tabbata ba ɗaya ba biyu ba an binne su da shekaru aru aru amma wani dalili ya sa ko hanya ko aiki ya biyo ta hanyar kuma an ciro su kamar da aka binne su wannan ana iya samun bayan Allah na gari ba kowa ƙasar za ta ci ba sai dai farar hula Eh, akwai auliya'ullah manya wanda ba za ta ci jikinsu ba amma ban san cewa akwai wata sura da za a karanta don maganin cin jiki ba ban sani ba
mai tambaya ta gaba tana cewa malam ana kina azumi shida kuma ina son da yi ciki shawar shin zan iya yin niyan dukkan biyu yanayin guda shida ko kuma sai yin daban-daban ta ji barauniya Allah barin tambaye ta barin tambaye ta na karbi wala Allah makaddara tana sai da man guli-guli sai na sai galan sai na karbi bashin galan daya an gane ko can kuma bayan kwana biyu sai na karbi kuli-kuli na dubu uku yanzu yanzu bashi nawa kenan to shi- makaddara shi ma man din galan dubu uku ne kuli-kulin ma na dubu uku ne yanzu idan na zo na ce mata wannan dubu ukun da dubu ukun kuli-kuli da na mai za ta yadda ai ta za ta a ware ko to ke ma ki ware eh ke ma ki ware bai wa Allah wannan sittu shawwal matsayinsa daban nafila ce wadda ba dole ba dan kin mutu biki ba ba zunubin komai akan ki amma wannan na ramadana ramuwa ce in ma kika mutu biki ba sai an biya miki eh ba wannan ba a wannan dabara
Amin. Tambaya ta gaba tana cewa ba ta ba da ta ruwa lafiya.
alhamdulillah malam ina hukuncin mutumin da yake da mata uku biyu gidansu daban kace biyu gidansu daya ɗaya kuma gidanta daban amma duk wani abin da ya faru tsakaninsa da waɗannan biyu mai kyau ko aka tuna haka sai ya je faɗa ma wancan ɗayar da gidanta daban kuma sai ta rika ba shi shawari mara kyau akan matan da yaran kuma sai ya ɗauka
to wannan na farko dai kuskure ne shi kamar yadda na faɗa muku kwanakin baya ne akwai mazajen da bai cancanci su zama mazaje a gidan aure ba gaskiya kaga wannan ai ba daidai ba ne idan ka yi matsala da wata matar kuskure ne ka je ka labarta wata ba a yi an gane ko kowa ka riƙe mata sirranta ke yanzu ke ɗin da ake labarta miki ke ma kanki ya zan ba mutum ne kirki ba ce in ke da ke mutum ne kirki ce da ya fara zaki ta ba ruwana wannan tsakaninku ne duk wanda zai ɗauko mijin da zai ɗauko labarin wata ya kawo miki shi ma zai ɗauki naki ya kai mata idan kuma biki taimaka an kashe wutar take cin ma'ana yar uwarki ba ke ma wata ran taki za ta kunnu in kin ga miji na wulakanta aboki ya zama kin na masa wannan ba daidai bane wani ka ji tsoron Allah dukkanin mu auro mu kai a gaban iyayenmu dukkanin mu kuma Allah zai tambaye ka akan haƙƙin mu ko ba haka bane ba kai tsoron Allah ka ba kowa haƙƙinta domin yanzu ke gishiri yake kanki amma ana nan ƙarshe dai wannan biyun ko ya saki wata ko wata ta gudu daga gidan ba zai aure wata ba in aka yi rashin katari kuma ke za ki koma matsayin wacce na tafi gidan kuma to amma yanzu idan kin hana shi kin nuna ba kya goyon baya to da izinin Allah ke ma ko da an kawo wata ya so ya wulakanta ki a kanta a kanki an gane ko ita ma ba za ta bari ba amma in kin yi shiru yanzu komai zai akwai dawayya tana dawowa alaki kuma kwaikwayo ne kuma an ce unsura akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta to saboda haka yana daga cikin taimakon wanda yake zalunci ka kama hannunsa ka hana shi zalunci fadar asiri da rigimar da yayi da abokan zamanki ki tsaya ki kasa kunne kina ji ke ma wawiya kike ba ki da tarbiya biki san ciwon kanki ba in kin sani yana ɗauka ki ce ba ruwana ka ji tsoron Allah ka yi adalci kawai tsakanin wani abin bai shafe ni ba daman sai kin nuna masa kafa ma zai ke baki labarin amma da kin toshe kafa ba zai ba kai kuma ka ji tsoron Allah ba haka ake rayuwa ba dukkanin su sai Allah ya tambaye ka akan su da yar sarki in kana aure da yar birkila in kana aurenta duk adalci zaka musu baki daya duk inda ka karkata baka yi adalci ba zaka bada bayani a gaban Allah ranar kiyama
mai tambaya ta gaba tana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam me hukuncin wanda yake sayo wa kishiya ta sabulu da mai yi kuma sai ki siyo ni.
ya ji tsoron Allah ya daina shi ma zalunci ne Allah zai tambaye ka ta aka yi adalci tsakanin juna ya daina
Mai tambaya ta gaba tana cewa wata bayar Allah ce ta yi aure kimanin wata uku ba abin da ya shiga tsakaninta da miji amma ta taho gida bai nemi ɗan da take ba yi hukuncin auren.
yanzu da Allah to yanzu wannan ni ya zan ce eh an yi aure wata uku bai neme ta ba ta taho gida kuma an zo an tambaye malam to ni kawai sai in ce to ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya kaddara idan yarsa ce aka masa haka zai ji daɗi kawai shi kenan ko ba haka bane ba duk abin da za ka yi in dai kana da imani to ka so wa ɗan uwanka abin da kake so kanka na alkhairi ka ƙi wa ɗan uwanka abin da kake ƙi wa kanka na sharri wannan shine imani yanzu ka kaddara babakka ce aka mata haka ko ƴarka ce aka mata haka ko ƙanwarka ce zaka ji daɗi ai kowa ya san daidai duk wanda ya gyara ya sani wanda ma ya bata ya sani saboda haka in baka wulakanta ƴaƴan wasu kai ma za a wulakanta naka gwargwadon ƙaure da ta je ita take dawowa kai tsoron Allah ka gyara ka je ka bi matarka kuma ka san baka da lafiya dan me zaka aure wannan ba shi da lafiya ma ina ga eh ba shi da lafiya rigima ce kawai ka je ka nemi magani a gani to ina ga in ya je ne ya dawo da ita ma ba zai iya komai ba shi yasa to ina zai je ko biko to tana gidan ma ya kasa motsin komai ai shi yanzu gaba ta kai shi ke kuma ya kamata ki gane haske aka nu- aka nuna miki yanzu ki yi ta kanki ai ai ai ai ya kamata mu ji tsoron Allah duk wannan amana ce amana ce a gani amana ce duka ba wasa bane a ciki wallahi wallahi ba wasa bane aure ba sunnar manzon Allah ce duk wanda ya wasa da aure wallahi zai ga babu kyau wallahi ya kamata ƴaƴan da suke hannunku ƴaƴan wasu ne ku rike su bisa amana
mai tambaya na gaba yana cewa malam a taimaka bambanta min tsakanin hasbunallahu wa ni'mal wakil da hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma za ka ga wani fa abin da zai ba matan bai ta karya karya ba kan abin da zai ba budurarsu ta wuce wallahi sai ya haɗa su da ɗari biyar a ita za a yi sai komai da komai shi kuma ya je teburin mai shayi a fasa masa kwai da indomi kaga wannan azzalimi ne yanzu yana nan ya haɗa wa budurwarsa kuɗin kayan sallah amma ba lallai yawa matan ba wani kuma ya yi budurwa ma'ana na ya fi na matan kaga wannan zalimi ne wannan zalimi ne yanzu tsoron Allah ya daina an gani ko kuma duk wanda aka waye gari yana cin amanar aure Allah ba zai bar shi ba Allah ba zai bar shi ba na'am
bambanci tsakanin asmar Allah wa nuna da su zan ina da rubutu akai a jami'a ita sai malam mai tambaya gari yana cewa don Allah malam ƙarin yana ƙarin bayani akan mahimmancin kiran sallah saboda za ka ga wasu ana kiran sallah suna cikin masallaci suna su wannan ma ya fi faruwa musamman ma ranar juma'a sai kaga ana khutba mutane suna surutu bayan manzon Allah ya ce man qala li akhihi yawmul jumu'a wal imam yakhutub an sit faqad laga manzon Allah ya ce duk wanda ranar juma'a liman yana khutba ya ce wa dan uwansa ishiru to kai lagau duk ko qur'ani ka karanta ana khutba kai laifi baka san zikiri kenan ba ko salatin annabi kai kai laifi abinda ake bukata menene shiru shari'a al'amarinta mana tauƙifi ne me tauƙifi bi ma'ana abinda aka baka umarni shi kake yi ba wai abinda kaga ya dace ba an gane to saboda haka idan ana kiran sallah manzon Allah caye idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul manzon Allah ce idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sai idan ya zo wannan hayya ala sala da hayya ala fala sai ku ce la haula wala quwwata illa billah in ya gama kuma sai ku yi salatin annabi sannan kuma ku roƙa wa manzon Allah wannan wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ko. wa ba su maqaman Muhammad alladhi wa'adta iyaka nan yazo a ingance ko manzo Allah ya ce duk wanda ya ji mai kiran sallah yayi kiran sallah ya maimaita yayi irin wannan ya mun salati kuma ya roki mun wasila hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya zama lazimi a kansa ranar alkiyama to kaga kenan abinda ake bukata idan ana kiran sallah ayi menene shiru to da Allah mu ji tsoron Allah mu daina surutu in ana kiran sallah sunna ta gudanar ga abin da ake faɗa an gane kuma in harta ma makaruhi ne ana kiran sallah ka fita daga cikin masallaci na'am mai tambaya na ƙarshe yana cewa malam yana buƙatar tsari a ƙarin yin nasiha a kan majinyatanmu da masu zama a wajensu saboda sautari za ka ga marasa lafiya suna cikin halin jinya mai tsanani ba sa kulawa da sallah ko waɗanda suke tare da su
wannan kurakurai ne su yasa ake bukata a samu nasin nasin masu hankali masu addini shi yasa idan dan uwanku na rashin lafiya ba kowa za a dauka ya kai jinyarsa ba alal akalla kai mai tarbiyya mai addini wanda zai ke dora shi akan wayansu abubuwa masu kyawu wannan za mu samu gaba insha Allah sai a bayani na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على الجراء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da ma'ana samari da 'yan matan cikinku wasalihina min ibadikum da nagartattun kuma bayin cikinku wa ima'ikum da kuma nagartattun bayi kwarkwarori mata naku in yakunu fuqara idan talakawa ne ba su da komai yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadatar da su daga falalarsa sakamakon wannan yin aure wallahu wasi'un alim hakika Allah mai ilimi ne ilimin kuma yalwatacce wanda ya kewaye komai da kowa Allah ya ce wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan dan lalle ne su kama kansu wa'anda ba su samu damar aure ba bi ma'ana ba kuɗi ba aikin yi ba sana'a su kama kawunan su kar su yi zina hatta yi gunihimullah hatta yi gunihimullah har sai Allah ya azurta su min fadlihi daga falalarsa walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum bayin ku wanda kuka mallaka sai suke neman ma'ana ku yanta su za su fanshi kansu to Allah ya ce fakatibuhum ku yarda ku yi rubutu da su su fanshi kansu don su zama 'ya'ya in alimtum fihim khaira matukar kuka hangi akwai alkhairi a tare da su cewa yanzu in kun yanta su suna da aikin yi sun iya sana'a wa atuhum min malillah ku ba su daga cikin dukiyar Allah malamai suka ce ko dai ku rage musu ma'ana kuɗin fansa na kitaba ɗin ko kuma ku ɗauka ku rage musu daga kuɗin zakka allazi atakum wanda Allah ya baku kenan dan adam ba shi da kuɗi kuɗin gurin ka ma'ana kuɗin Allah ne wala tukrihu fatayatikum alal bidha'i kar ku takura wa ma'ana ƴan matanku ma'ana bayinku ku takura musu su je su yin zina dan su kawo muku kuɗi ko kuma su yi zina dan su haifa muku ƴaƴa ku ƙara samun bayi in aradna tahassuna matakar suna buƙatar kare kansu kar ku takura musu litabtagu ardad duniya kawai dan neman ma'ana mata'i na gidan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yukrihunna duk wanda ya takura wa baiwarsa sai ta je ta yi lalata dan ta kawo masa kuɗi ko ta samu ciki ta haifar masa ‘ya'ya min ba da yake to fa inna Allah min ba da kirahinna gafurur rahim to Allah bayan an takura musu din mai gafara ne mai jin kai ga wannan karuwa ko ga wannan baiwa wacce ta je ta wannan lalata dan Allah ya san ma'ana ba da santa ba laifin yana kan ma'ana mai gidanta Allah ka kiyashe mu da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa wannan ayar tana nuna ma'ana wajibcin aure musamman ga wanda yake da ikon yi an gane saboda zama na gwagwarci ba, ba kuma da halin aure wannan kuskure ne aure albarka ce aure ni'ima ce aure kuma natsuwa ce an gane ina za mu gane aure nutsuwa ce Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yadda kake gane girman Allah da halittar sama da rana da wata da taurari da sauran halittun da kake gane cewa aya ce a wajen girman Allah da buwayar Allah to haka ma aure aya ce ana gane girman Allah da izzar Allah a menene a cikin aure to shi yasa Allah ya ce na halittan muku ma'ana matayenku daga ɓangaren jikinku bi ma'ana ai irinku Allah bai ba namiji macen aljana ba Allah bai ba namiji matan doki ba godiya Allah bai ba namiji ta macen ma'ana jaki ba ma'ana jaka, an gane ko sai Allah ya baka mace irinka litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa a gurin matanku. Shi yasa goro ba shi da nutsuwa a rayuwarsa, kullum idan ka ganshi mana kamar firgitacce akuya ta yi ta'adi an koro ta, an gane ko kullum ba shi da kwanciyar hankali. Shi yasa in ka ga mutum ya samu nutsuwa to yana da iyali. za ka je kasuwa za ka je gurin aiki za ka je gurin sana'a a wulaƙanta ka a watsa ma ƙasa in ka faɗa a jiki a ƙijin abin da ka faɗa amma da yamma ta yi in ka zo gida ka zama basalaki ko ba haka bane ba tun daga kofar gida yara suna oyoyo oyoyo haka za ka zo ka zauna a baka ruwan sha a baka abinci a ce me za ka fara yi wanka za ka fara ko abinci za ka fara ka zauna ana matsa ma kafafuwanka ka zauna ana matsa ma kafadinka dan Allah wannan ba mulki bane ba kawai tana zaune fa sunkutukum zaman ka take yi ba ta neman komai kawai ta tsaya ne an sarabu to you kawai kai take jin umarnin me kake so a maka da Allah wannan ba nutsuwa bace ba shi yasa kake ganin in kana da mace duk ran da aka ce ba ta gida kuma ta yi tafiya ya gidan yake a gurinka baki yake yi ba ma ka san ka je gidan me yasa saboda ba kowa in ka je gidan bakikirin yake shimfiɗa ka ma sai dai ka karkaɗe ka kwanta amma in kana da iyali fa kayanka in ma kai irin ƙazaman nan ne inda ka tuɓe ka watsar za ta ɗebe in ya albarka ce ma ta wanke ka je ka zo na teburin mai shayi an kashe maka wajen dubu ɗaya da ɗari biyar kuma bayan awa ɗaya yunwa ta kama ka saboda babu albarka abincin sayarwa amma a gidanka fa wannan dubu biyun ko dubu ukun abinci za a maka haka su ɗayan yatsu ba haka bane ba iya aikin ka kawai ka kawo danye danyen kaya in wake ne garo ga zuwa kawo shi danyen shi in shinkafa ce haka kayan miya danyu kawai so kake ya za a shiga a fita in ka zo ya zama abinci yana kan shi ka ci dan Allah wannan ba nutsuwa bace ba in miya ta kare ka ce a karo amma in na sayarwa ne fa kai wallahi kai dai kwaso ma kafe shan miya ni ba ni da miya ba zan kara maka ba ba haka bane ba amma na gidanka fa ta zaka yi kwaso sai to ai shikenan kai kake ce fa nan in baka ci ka koshi ba gobe ka kawo mana ne sai ka ji daɗi ka ƙara fasa kai to kaga akwai nutsuwa a cikin aure akwai kwanciyar hankali a cikin aure to shine Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da ma'ana ƴaƴayenku an gane ko al'ayimmu ma'ana namiji wanda yake marar aure kuma al'ayim an gane ko al'ayimmu kuma mace ma'ana baliga mara aure dukkaninsu wannan umarni ne na Allah aurar da su kenan kaga aure sunna ce mu ta manzon Allah mu ko ba haka bane ba shi yasa manzon Allah ce ubiba min dunyakum nisaa wa tib waj'al qurrata ayni fi salah manzon Allah ya ce an sa mini a duniyan nan taku mata san mata na sunna da kuma tarare shi yasa manzon Allah ya ce faman rage ba an sunnati fa laysa minni duk wanda baya sha'awar yin aure baya tare da ni da aure ne ake rage zina da aure ne ake rage mana 'ya'yan shegu akan titi ba haka ba shi ya samu a musulunci ba wata shekara bittahadid cewa daga nan za a aure da mace a'a babu aure in yanzu misali yarinya shekara ta uku za a iya baka ita kuma ka karba a matsayin matarka illa iyaka kawai ka barta a gidansu ta kare girma tukunna kafin ta tare an gane ko ko kuma in ta tare ma da kuruciya ka dan daga mata kafa kafin matsayin ma'ana ka kusance ta amma ba inda musulunci ya ce ba za a daura aure ba sai shekara kaza babu wannan dokar banza ce ta 'yan mutanen banza cewa wacce yarinya ta kai shekara kaza amma kuma an yadda ta yi zina a lokacin amma ba a yadda ta yi a mata aure a lokacin ba ba haka bane ba to yanzu wane ne yarsa ta kai shekara sha shida sha bakwai ta samu jin aure ya ce ba zai mata aure sai ta kai sha takwas ba daidai bane wannan umu na aisha shekara nawa ka aure da ita ai ana aure da yara ƙanana suna yoyon fitsari ƙarya ne ƙarya ne duk likitan da ya ce ƙanƙan ƙaramar mace wai don haka take yayin tsari ba gaskiya ba ne ba kawai ita cuta larura in Allah ya kawo ta ya kawo ta Allah ne fa ce sun masabila yassara in ka faɗa ka kayi yaƙi da Allah ka ƙare ta Qur'ani wallahi duk wanda ya ce wai aure ƙaramar yarinya in ta ɗauki ciki wajen haihuwa tana yayin fitsari don haka ka ƙare ta Qur'ani makareci ne zindiki ne kai Ubangijin da ya yadda ya ba ta damar ɗaukar cikin, kar ku manta fa, mun karanta hadisi, wannan cikin fa kun ga yadda yake samuwa, kuna ganin yadda ake kai kawo tsakanin umarnin Allah da mala'ikan mahaifar, ya rabbi nudufa, ya rabbi alaka, ya rabbi mudga, ma rizquhu wa ma ajaluhu a shaqiyyun am sa'idun duk kuna ga mala'ikan zai wannan da ubangiji kuma Allah in ya ga dama ya kasa bashi mafita sai a cewa in ya fita za a samu cuta ƙarya ne Allah ne ya ce sun masabila ya sara sannan sai mu sauƙaƙe masa mafita gaban mace yana tsoke haɗe yake da ƙasusuwa amma idan Allah ya kawo haihuwar da ƙudurarsa sai Allah ya buɗe wannan ƙasusuwa haka ɗan kuma zai fito in ya fito kuma ya kasun ya haɗe kamar ba a yi ba da Allah wannan ba ba irada Allah bace ba ba ikon Allah bane ba in an samu matsalar yayin fitsari ko wata cuta wannan kuma kaddara ce a komai ina ana samun ta ma za ka iya shan fura ma ka mutu za ka sha zama ka mutu za ka ci naman kaji ka mutu ba haka bane ba in Allah ya kaddara a nan naka yake so da haka mai daina yadda da abin da suke fada aure ko a wani lokaci ma'ana albarka ce shi yasa kake ganin ba yanayin da ba a aure ko ana yaki ana aure ko ana gudun hijira ana yin aure ko ba a yi shi ba shi da limit ba shi da lokaci kullum yinsa ake yi saboda wannan auren kaɗai ne hanyar rage baɗala a doron ƙasa yanzu ku ga duk irin lalacewar ƙasashen mu 'yan afirka a harkar zinan nan da sauƙi wallahi za ka ga in ka je sauran ƙasashen sai dai wa ya nemi ƙanwa ƙanwa haka abin yake ka gani uba ya nemi yarsa gashi abin ma'ana kamar a rayuwar tumaki kuma da sunan musulmai ne za ka ga mace ta kai shekara arba'in ba aure in aka sake ta to shikenan ita da aure kuma har abada ko aka sake ta ko mijinta ya mutu shikenan ta zama armala ta zama bazawara ba mai mashi shinata ita ma ta san ta gama magana aure kuma duk wanda yake fita ire-iren waɗannan kasashen masu irin wannan tsarin zaka ga musiba suke ciki bala'i suke ciki wallahi zaka tadda mutum da shekara mace ɗaya shekara talatin arba'in da Allah wannan ko me ake baka baka gaji ba ko me sai ka sai ka kosa ko nami take baka sai ka kosa dan adam na bukatar canji an gane ko shi yasa Allah ya baka damar cewa kai biyu kai uku kai hudu in kuma kai kana da matsala a rayuwarka ka tsaya da mace ɗaya kawai gidan matsala ne da mace ɗaya an gani to saboda haka akwai hikimomi wajen ma'ana yin mata hudu hikima kaɗan daga ciki za a rage population na 'yan matan yanzu da kafin budurwa ta aure mai mace a wahala ake sha amma yanzu fa a guje suke aura saboda sun san cewa mu direba ne ka san hanya amma wayannan yan gilu din yanzu zai dirka miki saki uku ya dawo da ke kuma titi an gane ko amma shi wannan uba ne ya aurar ko kuma yana da su a gidansa dole zai rike ma'ana yar mutane da mutunci dan a rike musu tashi ma da mutunci ba haka bane ba kuma in ma rabuwa za a yi ba wulakanci amma an ce in kin yi kuskure ma zai ci da belt duk wannan ailobin ya manta ya zane ke fasa miki jiki ya kula ki dan babanki ba haka bane ba to saboda haka za a rage waccan an sake ta ba da haƙƙinta ba wala Allah kishiya ce ta yi siddabar aka sake ta wala Allah ma'ana rigima suke da uban mijinta wala Allah rigima suke da uwar mijinta wala Allah uwar mijin ce ba ta santa wala Allah mijin ne mai shaye-shaye wala Allah mijin ne mai neman mata wala Allah mijin ne matsolo wala Allah mijin ne mara lafiya wala Allah mijin ne mai kalle-kalle ta gaji ya sake ta to don Allah mai laifin wannan matar mai laifinta to idan ba a samu an sa kaɗa ta a wani gurin baya za ta yi haka za ta yi ta sallako sai da awara akan titi to ashe kenan kaga akwai hikima wancan na buƙatar ƙari sai ya ƙara da ita wala Allah wancan saurayin ma ya ga ta burge shi duk da tana da haihuwa ɗaya biyu sai ya kwashe ta shikenan asiri ya rufu kaga yanzu in za a ke haka ƴaƴanmu ba za su ke mana dandazo a gida ba amma in kowa zai tsaya da mace ɗaya in an taso makarantar 'yan mata ka kalle su ka gani a ce kowa ɗaya zai ɗauka to yana za sa sauran dole sai ana attaching ana attaching ana attaching an gani ko ake attach ake attach mai ɗaya ya attach mai biyu ya attach mai uku ya attach an gani ko to sai ga an rage menene yawan sannan kuma a aure kuma akwai ƙarin dangantaka akwai ƙara alaƙa an gane ko duk inda aka wayi gari aka ce wannan ya auri dan wannan kabila to an zama menene surkan juna an zama ma'ana yankuntaka juna ko dan wannan unguwa ya aure yan wannan unguwa ko dan wannan gari ya aure yan wannan gari an sa menene yalwatuwa sannan ko bayan haka a ƙarin aure kuma ana samun zuri'a ta gari manzo Allah ya ce tanakahu tanasalu ku yi aure dan ku sami menene ƴaƴaye da yawa ina son zan yi wa annabawa abokanai na alfahari da yawan mabiya ran alkiyama in ji manzon Allah alaihi salatu wassalam kaga in baka aure ba za ka haihu ne sannan kuma ka gane manzon Allah ya ce duk loma da matarka za ta sa ko ɗanka a bakinta kana da ladan sadaka an gane ko hatta sauran kanzo da za a watsar kaji da kuma kadangaru su ci kana da lada a kayi in almajiri ya bara a ɗauka a sa masa kana da lada kaga kenan ma'ana mai 'ya'ya biyu ladansa ba kamar na mai uku ba mai uku ba kamar na mai hudu ba mai mace ɗaya ba kamar na mai mace biyu ba mai mace biyu ba kamar na mai mace uku ba sannan kowace mace tana zuwa gidanka da arzikinta ne ba kai kake bata ba kai kawai ma'ana wakili ne na arzikinta ai za ka iya sakinta inda kai kake bata sai ta mutu da yunwa kafin ta zo gidanka abincin wa take ci gidansu to in ta bar gidanka ma za ta ci na wani gidan ne kenan ashe duk wadda ta zo gidanka to Allah zai transfer din abincinta daga can ya dawo gidanka tana barin gidanka kuma Allah zai janye wannan abincin almuhimmu akwai hikimomi daban kuma sannan babban hikima ta yin aure dan in an bar rayuwa a haka to za a cakuda a kasa gane dangin wannan da 'yan uwan wannan to amma sai aka ce a yi aure ta yadda ba yadda za ka kula mace sai ta menene hanyar aure yanzu wannan ka san babanta a gidan babanta ka neme ta ka san kakanta ta san kakanta haka haka an san ɗanka ma'ana ga gidan ubansa ga gidan baban ubansa ga gidan kakan kakansa kaga an sa menene an tsare dangantaka amma idan babu aure za a bari kai wannan ya kwanta da wannan wannan ya kwanta da wannan ba za a iya gane ma'ana cikin nawaye ba dan nawaye wa za a ba gado waye ba za a ba gado ba to shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce idan mutum yana da kudura ya zama wajibi ya aure wannan shine wasu daga cikin magabata suka tafi akan shi an gane ko me hujja ku suka ce Allah ya ce wa anki hul ayama minkum suka ce kuma da hadisin da manzon Allah ya ce ya ma'ashara shabab man istada'a minkum al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj manzon Allah ya ce ya ku dandazan samari ku yi aure manzon Allah ya ce aure kariya ne ga ido sannan kariya ne ga menene ga farji duk abinda matar waje za ta nuna ma ka gani ta baka sha'awa taka ta gida tana da wannan an gane ko duk inda za ka ji sha'awa maimakon ka tafi wajen karuwa wajen farka to akwai a gurin matarka shi yasa manzon Allah da yayi musu magana akan zunubi na zina kuma ya ce ku je gurin iyalinku idan kun kusance su akwai lada suka ce a ya'ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajrun ya rasulullah yanzu ya annabin Allah mutum zai je ya gamsu ya biya wa kanshi sha'awa kuma a ce akwai lada duk bayan haka manzo Allah ya ce akwai lada أورأيتموه أورأيتم إن وضعها في الحرم عليه وزر أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ذلك تباكوا غني إن دا زي جي دوكي الأورسا ya jefa gurin da ba halatta masa ba akwai zunubi ko babu suka ce akwai sai manzo Allah ya ce to haka ma in ya sanya ta a gurin halal akwai lada kai kanka in kai zina ka san baka jin daɗi a rayuwarka ko ba haka bane ba amma matarka ta sunna baka jin komai ka yi wanka hankalinka kwance ga lada kuma ga biyan bukata ina fata an fahimci abin da kyau shi yasa duk wanda ka ga ce baya son ya aure to sai dai ina da laruri akwai irin wannan wanda ko dai ma'ana mai mai mai mai al'aura irin ta kananan yara an gane ko ko ko mai halitta bi khulsa mushkil bangaren sa namiji bangaren sa mace ko kuma Allah ya jarabe shi ma'ana da sanyi ya gama kashe shi ko ba su da ya gama lalake shi baki daya amma in dai baka da wannan matsalar dole ka so aure an gane ko saboda in dai ka ci ka koshi hankalinka kwance me kake bukata iyali ita ma in ta ci ta koshi me take bukata iyali to maimakon a je a yi saban Allah ka je kake istimna'i kana wasa da, da hannunka ka mutu hannunka da ciki ran alkiyama a tashe ka da hannunka da ciki ko kuma ki je kina wasa ke ma da hannunki ko kuna madugo lesbian ku zo kuna saban Allah kuma ku mutu Allah ya tsine muku albarka ga hanyar sunnar manzon Allah ku ga lada kuma ga la- ga daɗi me yafi wannan babu to shi yasa mu gane ibnu abbas Allah kara masa da yake cewa ragabahumullahu fit tazwiji wa amara bihi al ahrara wal abidi wa wa'adahum alayhi wa wa'adahum alayhi al ghina ibnu abbas Allah kara masa da yake cewa Allah ya kwadaitar da ma'ana iyaye sa aurar da ƴaƴayensu ma'ana ƴaƴayensu maza da mata kuma ya umarce su ma'ana ƴaƴayen nan maza da mata ƴaƴaye da kuma bayi kuma Allah ya musu alkawarin zai wadata su Allah ya ce in ya kunu fuqara'a in suna talakawa yughnihimullah Allah zai wadata su da wannan aure kenan in kana da dan karamin jari da izinin Allah in ka aure karuwa zai abin da yake faruwa dai kawai kara dauki wancan hadisin wai wani ya kawo kuka gurin manzo Allah talauce ce kara aure wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mawdu'i an gane ko ana son ya zama kana da sana'a kana da abin yi karka ji nauyi karka ji kunya duk wanda zai je nauyin kankanta sana'a to wannan ba mutumin kwarai bane ba duk duniya da kake ganin dan adam to bai zama mai kudin ba sai da ya fara da menene karamar sana'a shi yasa karkare na sana'a ka kowace iri ce in ka rike ta da mutunci wallahi Allah zai sa mata albarka ko jari bola kake yi kana abin bololi kana daukar robobi ko kana abin bololi kana daukar ma'ana ma'ana alminin ko menene karkare na sana'arka faskare kake yi karkare na sana'arka ko me kake in ka rike shi da gaske Allah zai sa maka albarka a ciki sai na bakar Allah ƙara masa da yake cewa yake ce adi'ullah fi ma amarakum bihi minan nikahi sai na bakar yake cewa ku bi Allah ku yi wa Allah biyayya a cikin abin da ya umarce ku na aure yunjis lakum ma wa'adakum min alghina shi kuma Allah zai cika muku alƙawarin da ya muku na wadata bi ma'ana ku yi wa Allah biyayya wajen yin aure shi kuma alkawarin da ya muku ɗin na arziki zai muku tunda ya ce in ya kunu fuqara'a in ta mawada talakawa ne ku yughnihumullah Allah zai wadata su shi yasa duk wanda ya aure dan kariya Allah zai kare shi shi yasa ya tabbata a hadisi na manzon Allah Allah ya kara masa yadda manzon abi hadisin abi huraira yake cewa salasun haqqun ala Allah aunuhum ma'ana salasun abu guda uku haƙƙin Allah ne Allah ya taimake su daga cikin su in ji manzon Allah annaki wa yuridul afafa wanda ya aure dan ya nemi kariya ga zina duk wanda ya aure dan wannan to Allah zai bashi tallafin sa haƙƙin wannan ma'ana ma'auracin ne akan ubangijinsa ubangiji ya taimaka maka amma ba kai aure dan sha'awa ba ba kai aure dan tamore ba ba kai aure dan wata manufa ba ba kuma kai aure ma'ana dan auri sake ba wayansu ɗabi'a su kawo ma'ana shine auren ɗanɗane yanzu da yawa za ka ga wasu Allah ya hore musu ba sa ba auren ba matsala bane zai ce ni kin ga hulan nan ko haka na ɗauke ki in kin da man zan cire na aje gobe ma zan aure dubu kuma ga sunan suna neman shi shigo kaga wannan ba dan mutunci bane ba bai san darajar ya mace ba ko ba haka bane ba so da haka duk wanda yake aure dan saki Allah ba zai masa albarka a rayuwar shi ba domin akwai cin amana cin amanar iyayenta da cin amanar iyayenka da cin amanar ta ita kuma karan kanta ta baro gidansu da zimmar har abada ashe kawai ɗanɗana kake so da ta yi haihuwa ɗaya shikenan sai ka sake ta ko kuma da ka zo ka ji daɗin ta shikenan sai ka sake ta wani mai yaudarin ma yanzu zai kai kuɗin aure zai kai komai kawai da ya lallaba ya biya bukatar kawai sai ya ɗaye suna nan saboda shi kuɗin ba matsala bace a gurin shi an gane ko to saboda haka ku gane wannan cin amana ce cin amana ce in kana buƙatar tara su to shikenan ka je ka auro kala kala fara doguwa baka gajera wankan tarwada fara kore koriya rawaya rawaya duk sai ka tara ka gane ko daidai za su gamsar da kai dai duk wata sha'awa ta, ta insaniya dai za ta cika an gane ko kuma ka gane kamar da kullum malamai suke faɗa mana ita rayuwa da kake ganin ta ba fa mai iya cika burin ɗan adam sai fa ƙasar kabarin shi in yau ka ce kana so a nemo maka falleliyar mace ya ce uridu ha bai za a tsawila in ra'aitu ha min ba'ida faka an na ha ƙariba in ra'aitu ha idan jalasar faka an na ha ƙa'ima wa in kanar ƙa'ima faka an na ha jalisa in ibi ta samar faka an na ha zahikat wa in zahikat faka an na ibi ta samar laha launin bin laili wa launin bin nahari duk sufan mutum da yake so ce wannan an gani ko duk siffata cewa haka yake so so yake wai ya ganta ma'ana uridu ha bai za a zawila ina son ganta fara doguwa yar dima-dima in tana tsaye kamar tana zaune in tana zaune kamar tana tsaye tana da kala da rana tana da kala da daddare in ta yi dariya kamar ta yi kayi kamar ta kyakyata in ta kyakyata kamar ta yi murmushi ka kaddara duk wannan siffar da yake so a bashi wallahi gobe in ya fito sai ya ga wata matar shi wallahi ai ba mai cika burin dan adam sai ubangiji sai kasar kabarinka shi yasa to wanda ka aura kawai ka kaddara ta matarka ka sa wa kanka hakuri da jingina amma in ba za ka wannan hakurin ba billahi lazi la ilaha illa huwa in za ka auri sarauniya kyau gobe sai ka ga wanda ma ma'ana ma ɗan gidan garke ce mata fi ta kyawu da dare kenan kaga menene kana'a ake bukata ka sa wa zuciyarka wannan dai dailuwa ko laraba ita ce Allah ya sa takan sai ka rike deluwa cikin mutunci da zaman lafiya shi kenan duk abin da kake bukata za ta baka an gane ko amma muddin ba za ka sa wannan ma'ana nutsuwar ba to ba kai ba zaman lafiya duk wanda za ka aula kuma sai dai ka sake ta wallahi akwai mai nonuwa irin na huril in ne babu ba na ba ku misalin misalin misalin wancan ba wai wai ya sako masa yasa yan soja ce aka saka bayan haihuwa ya hudu wa ba ku labarin ba ne ban ba ku ba ya soja aka saka ya dawo gida ya ce ya nake ganin fatiti a gida ne wata ce a eh, zuwa- za ta tafi zuwa anjima sai ya dawo daga masallaci sallar magarba ce ya bata wani to wata dan shafaki ya tace to wallahi dai wadan hatsane suka yi da mijin to hatsane kuma eh to to a ta ta shirya ta tafi gida ta ce a wai sakin ta bai saki ya ce to ya to Allah ya sauke kenan da safiya ta yi sai ya kira ɗansa ya ce kai iso ne da Allah je ka gidan wani da Allah ka ce ina son ganin shi ya ce to dan ya zo ya tsugunna baba a cikin gida ya sami baba ina kwana lafiya na gaji ya ce kuma sai na ji abin da ya faru iya wallahi ba ba ta ji ne kaji kaji kaji kaji to sai aka yi mai ya ce wallahi to kawai dai gani ne abin gwada dai a haƙura a huta sai ya ce to shi kenan ya ce fati ta ce na'am baba zo ta tsuguna sai ce tashi tsaye da cire wannan hijabin na ki ta cire ya ce daga rigar duka ta ɗage nono nan sharaf ya ce to ka san me nake so da kai ce ya ce aure tun da baka yi dai ba dole amma dai ai ba haka na baka wannan nonon ba ko ya ce to kamar ya ce to kamar da mata nonuwan yadda na baka sai ka sake ta yace munafikin banza ta haifa maka aya hudu ka gama kashe min ita kuma ka sako min ita tabda man taka da kaman kaman guri eh to to ka gani ya za a yi ka gama kashe musu ya da ka aure ta dinnan kashin babu a rufe yake nawa malgurin sha'awa in an yi kwalliyar nan gaba mai kyau baya mai kyau amma yanzu ka je kai ta fama da 'ya'yanka suna yi kai kana yi 'ya'ya su yi kai ka yi amma munafikin Allah ta'ala yanzu ka gama soshe ta baki ɗaya kuma wai ka sake ta wannan ba amana a ciki ba gaskiya a ciki ya kamata maza ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kamar yadda ba za a yi wa ‘yarka kaso ba kai ma kaka yi wa ‘yar wasu tunda yanzu har ta maka wa'annan ‘ya'yaye ɗaya biyu uku dole ta canza ai ba ku- ba direbobi a gunnan ne duk inda ka sa mota gredi a kan titi ba ta shekara hudu zuwa biyar ba za ta saki ba amma a shekarun farko zazu kake ko ina ma bugawa kake yi ba ka tsoron dare me yasa amma to haka rayuwar take kai ma dan adadin haka kake shi yasa suke cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adna yakulil bila wa'insu sabi ne amare kullum fil so so biyu amma idan suka sanya sabo ba irinsu ba sai sun mulkushe shi sun nukirkishe shi suwa waɗannan suwaye waɗannan sabon guda biyu amma in sun samu sabo sai sun goge shi sun malkwada shi rana da wata eh in dai za ka kana ƙarƙashin rana da wata a sunanka tsoho kawai wai kada yawan cika ku da kisa wai yaro ne yarinya ce ta zo kai da babanta da ɗan a baya jikan shi kenan yana ta zullo yana ta zuko haka kakan ya kalle ci hmm sai mu ma dan uwa ka da anan muke zaka sako ne yace yace yace mu ma da anan anan gurin muke zaka sako zaka ji abin da muke ji to ka gani yanzu ba mu sako ba wayo mun sako yanzu yanzu ka ta ihu ma ba wanda ya damu da kai amma da da kai ihu tana kicin tana ina za ta zabaro da za ta dauke ka ko ba ka bane ba a sa maka nono in ba kai shuru ba a baka ruwa in ba kai shuru ba a goya ka in ka ki shuru a kai gurin likita me yake bukata ne cikin ne ya kumbura cikin ne yake ciwo ko kunnen ne duk ba haka ake mana ba yanzu ba ayya ai da ganin sai kai ta ihu har Kano ma a jika Ba- ba mai ce ma kala to wannan wannan rayuwa kenan in dai kana raye to akwai tsufa amma ba mutuwa an gane ko to shi yasa to mu ji tsoron Allah mu rike mata da mutunci mu ji tsoron Allah mu rike mata da amana to shine Allah yake cewa wallahu wasi'un alim hakika Allah mai yalwa ne ma'ana arzikinsa mai yalwa ne kuma iliminsa mai yalwa ne ya san abin da ya faru da wanda zai faru ma nan gaba wanda bai faru ba Allah ya ce ya ku maza wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan ko lalle ne su kama kansu wa'anda ba su samu damar aure ba karka je kai zina ku kama kanku Allah ya ce ya ku samari wal yasta'fifil ladina lalle ne wa'annan alladina la yajiduna nikahan wanda ba su samu damar aure ba ba hali sana'a ba za ta dauka ba an gane ko ko aikin ba zai dauka ba kuma yana son auren to manzon Allah Allah ya ce ku kama kanku hatta yughnihimullah hatta yughnihimullah har sai Allah ya wadata ku in dai kana nema zaka samu wannan shine ka'idar ubangiji in dai zaka nema zaka samu mai nema kullum yana tare da menene samu almuhimmu kar ka raina kar ka sa ha'inci kuma a cikin sana'a ka sa gaskiya gaskiya da riƙon amana suna daga kowace irin sana'a kankanuwa ce zuwa babba kuma kowa da ka gani ta nan ya taka ya zama wannan din da ake nuna shi to kar ka raina sana'a ka kar kuma ka bari wani ya raina maka sana'a an gane ko to Allah ya ce wallazina yabtaguna alkitabata mimma kitaba mimma malakat aymanukum wa inda kuma suke neman mukataba abinda ake nufi da mukataba kana tare da bawanka yana ta maka hidima sai ka ga yanzu ya iya sana'a ya mallaki hankalinsa sai ya ce da Allah mai gida ina buƙatar inda hali a faɗa min me zan bada in- in- in- ma'ana in cika yana in zama ma'ana in tace in zama da to Allah ya ce ku yi ƙoƙari wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum wa'annan da- daga cikin bayinku wa'anda suke nema ku sanya musu kudin fansa fakatibuhum ku sanya musu din kar ku ki wai su malamai suka ce wajibi ne in sun nema a sa musu wasu ne suka ce a ba dole bane ba an gane ko da hujjoji ne ma'ana masu masu dimbin yawa an gane ko to shine Allah ya ce in sun nema ku rubuta musu ma'ana mukataba in alimtum fihim khaira in kun tabbata alkhairi a wajen wannan bayan naku me alkhairin ya iya sana'a kuma yana da nutsuwa yana da hankali bauta kuma bala'i ce musiba ce to saboda haka ka yanta shi ka ce ya kawo dubu kaza in ka zama ɗa an gane ko in kuma ma kana son ka yi kyauta ka kalle shi ka ce kawai wani na yanta ka tunda Allah ya ce lan tanalul bir hatta tunfiku to sahabban manzon Allah in sun karanta aya kokari suke su yi aiki da ita ɗaya daga cikin sahabbai ina ga Abdullah dan Umar ne ya je ya sami ba zan iya tuno sahabin ba ya ce so yake yau ya aiki da wannan ayar ya san wani yana da wata baiwa falleliya kyakkyawa sai ya je ya ce masa so nake kai aiki da wannan ayar ka saida min ita ya ce to ya ce na saida maka shi kuma bayan ya saye ta ya kalle ta ya kalle ta ya ce ki je na yan taki kaga su- bi bi ma'ana su ake kake wata ran ayar ka ɗabbaƙa ta akwai girma amma ka aikata ta aikace maimakon kullum a rubutu muke karantawa ɗabbaƙa ta ka gani ka ɗanɗani wannan ƙunar aikin nata to haka sabon manzon Allah suke yi saboda haka bawan naka kana son shi yana maka hidima yana ma kiwo yana kulan maka da gida lambu a gona gwane ne duka amma sai ka kalle shi ka ce wane e daga yau na yanta ka ka zama ɗa wannan ba ƙaramin alkhairi zai ji ba ba ƙaramin daɗi zai ji ba an gane ko don ka mai kyauta ko gwaɓa kyauta in kuma wannan ɗin bai samu ba in ya nemi cewa a taimaka masa ya fanshi kan shi ka ba shi dama to shine Allah ya ce in alimtum fihim khaira matuƙa kun san cewa kun hangi alkhairi a tare da su wa atuhum mimma lillahi allazi atakum ku ba su daga cikin duke da Allah ya baku malamai sun yi sabani wa'ansu daga cikin ma- magabata suka ce ma'ana malullahi anan bi ma'ana ai ku rage masa ka je ka kawo dubu ɗari tara ka fanshi kanka sai ka ce to amma na langwata maka zai kawo dubu ɗari hudu ba ka rage mishi ba wasu malaman suka ce wannan abin da aya Allah yake nufi kenan a nan gurin wasu kuma suka ce a'a ana nufin zakka ai akwai daga cikin ma'ana wa'inda za a ba zakka ka ba shi don ya fanshi kanshi to suka ce ma'ana shine ma'ana wa atuhu min malillahi allazi atakum wa la tukrihu fatayatikum ala al-bidha'i wasu malaman suka ce wannan ayat ta sauka akan ubay ibn salul yana da wata baiwa wanda yake takura mata da ta zina kawai don ta kawo mashi kuɗi kuma ta yi ciki don ta ƙara tara masa ma'ana ƙwarƙwarori an gane bi ma'ana bayi to ala'ai ta halin wannan ne ko ba wannan bane ba baki ɗaya dai haramun ne dama a ƙa'ida ko a zamanin jahiliya cewa suke yi ‘ya ba ta zina sai dai baiwa an gane ko to shine Allah yake zargi duk wanda zai bi irin wannan ta hanya irin ta Ubay dan Salul cewa kar ku takura musu matayenku alal bidha akan karuwanci in aradna tahassuna suna neman kare kansu kar ku jefa su cikin wannan litaftagu ardad duniya kawai dan dai ku je kunna idan tabtagu arzal hayatid duniya kawai dan neman jin dadin duniya ko dan neman wani abu na duniya wa man yukrihunna duk wanda ya takura musu akan sai sun je sun yi lalata dan su kawo masa kudi ko kuma dan su dauki ciki ma'ana ya kala samun bayi fa inna allaha min ba'da ikrahihinna haqiqa ubangiji bayan ya takura su dinnan sun je sun yi to lahunna gafurur rahim bi mana shi mai gafara ne mai yafiya a kansu saboda ba san su bane ba kuma hadisi ya tabbata na manzon Allah inna Allah tajawaza an ummati ko al-khata wan nisyan wa mastakruhu alaihi Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah ya yi rangwame ga al'ummarsa akan abin da suka yi cikin mantuwa ko kuma aka takura musu saboda haka duk abin da takura maka aka yi za a nemi ɗaukar ranka in baka yi ba to in ka yi Allah ba zai kama ka ba saboda haka kenan duk wanda ya takura ma'ana baiwarsa ta je ta yi lalata dan a kawo mai kuɗi ko dan ta ciki a masa ma'ana bayi to tun da ba da santa ba Allah ba zai kama ta ba kai zai kama kai da ka ba da umarnin ma'ana a ji ai wannan lalata to Allah ka kiyashe mu ka takaita mana baki daya duba da yanayi na lokaci zan takaita a nan abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mana muna addu'a marasa lafiya mu ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su lafiya na gida da na waje kuma muna addu'a duk wanda suke taimaka wannan tafsiri namu gashi da yau muna juma'a ko to yana kwana nawa ya rage mana tafsirin nawa ya rage mana yanzu shida insha Allah to duk wanda suka ba da gudunma a wannan tafsiri ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi wa'anda akwai 'yan ɓoye wanda ba mu sani ba ko to Allah ka fi mu sanin su Allah ka saka musu da alkhairi ga kuma 'yan agajin mu kullum suna kan bakansu su ma da 'yan mediyoyin mu duk muna addu'a da wanda ya ba da lokacinsa da kwandalarsa da komai muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ka sa mai tarayya a wannan ladan baki daya Allah wannan juhudi ka amsa mana shi duka ka sanya mana shi a cikin mizanin mu ma'ana na kyawun ayyukanmu na gobe kiyama Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da surukanmu Allah ka ji kansu baki daya Allah idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani yan kasuwarmu da ma'aikatanmu da masana'antunmu ubangiji ka sa albarka a neman kowa Allah ka ci da kowa ta hanyar halal sabadawa ko ya bada dan kadan to ya nuna bai da Allah zai biya shi ba kenan to da Allah mu yi kokari mu taimaka kai ma za ka iya samun kanka a duk wannan yanayin guda biyu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله